الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan jumada al'akhira hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da sha hudu ne ko? sha hudu? sha hudu ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fathu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan fitacce muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 117 a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na takwas a wannan littafi da ke tattaunawa akan matsalolin aure da saki domin fara tattaunawa game da matsalolin saki din inda a darasin da ya gabata muka tattauna game da shuruɗu ɗalaƙin sunna ma'ana sharaɗan wato saki na sunna wato sharaɗin shine ya zamto wato idan miji ya auri mace yana son ya sake ta kafin ya tare da ita to nan zai iya rabuwa da ita tana daga cikin masu jinin al'ada ko ba ta ciki sawa'un lokacin da zai sake ta tana cikin tsarki ko tana cikin al'ada duk zai iya sakinta ba matsala kuma babu idda a kanta saboda faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha mas'ala ta biyu kuma idan ta zamto daga cikin matan da ya riga ya tare da ita sannan yake so zai sake ta to sai an kiyaye ɗaya daga cikin halaye guda biyu hali na farko ta zamto tana daga cikin ma'abota jinin haida idan tana daga cikin ma'abota jinin haida na biyu kuma ta zamto ko kuma ta zamto karamar yarinyar da bata fara jinin al'ada ba ko kuma mai shekaru tsohuwar da ta wuce shekarun al'ada to ita waccan ta farkon idan tana da ciki ya halatta wato waccan cikin ma'abota jinin al'ada ko da tana da ciki mutum zai iya sakinta duk sanda ya so a wannan hali ita kuma ta biyan babu laifi shi ma sakinta a duk lokacin da mutum ya so shi ma duk saboda faɗin Allah wallahi ya isna min almahidi min nisa'ikum duk mun tattauna akan haka sannan matsala ta uku shine almar'atu allati tahidu sai matar da take jinin haida ita kuma akwai sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ta kasance cikin tsarki ba ta cikin jinin al'ada ba ta cikin nifasi sannan sharaɗi na biyu ya zamto bai sadu da ita ba a cikin wannan tsarkin to wannan su ne shine sharaɗin ɗalaƙus sunna ya zamto matar ba ta cikin jinin al'ada ko nifasi sannan ya zamto bai sadu da ita ba a cikin tsarkin da ya gabata to wannan an samu waɗannan sharuɗan sun cika to sai kuma mutum ya saki matarsa saki guda to wannan shi ake nufi da ɗalaƙus sunna to bayan mun tattauna game da wannan sai muka shiga matsalar ainihin wato khul wato mas'arar hul'i shin hul'i saki ne ko ba saki ba ne to mun tattauna game da cewa khul'i abul hasan ashadili ya ce talqatun ba'inatun la raj'ata fiha saki ne mai nisa da babu kome ko biko a ciki wannan ɗaya ne daga cikin ƙaulin wasu malaman shi abul hasan ya kawo shi a nan cewa shi hul'i idan mutum ya yi matarsa ta yi masa hul'i to wannan hul'in saki ne kuma mai nisa in aka ce ba'in shine babu damar ya ce zai iya dawo da ita da ya karbi wannan abin da ta bashi shikenan sun rabu babu damar kome ko da bai ambaci kalmar saki a cikinsa ba in dai ta bashi abu da za ta wato Uh, janye kanta daga gare shi kuma ya karba to mun tattauna game da wannan matsala uh, har doktor abdulkarim zaidan ya sake yin ta'arifin mai ake nufi da alkhul ya ce wuku'u furkatin bainar zaujain shine a samu rabuwa tsakanin mata da miji bitara hima da yardarsu ta yadda ya yarda wa bi'iwadin tadfa'uhu zawja li zawjiha da kuma wani kuɗi ko wani madadi da mace za ta bawo ta bawo mijinta dan ya rabu da ita to wannan shi ake nufi da ainihin wato a al-khul to a satin da ya wuce mun tattauna game da hadithin Thabit bin Qais bin Shammas wanda ainihin wato matarsa wadda ake kira Maryam al-Mughaliya ta yi masa khul'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hul'in ta dawo masa da gonarsa shi kuma ya rabu da ita da haka yana daga cikin kyawawan koyarwa ta wannan musulunci da ya shar'anta hul'i don gusar da cutarwa ga ita mace a lokacin da ta ji cewa ba ta son zama da mijin ba ta da sha'awar ci gaba da aure tare da shi kuma gashi babu igiyar saki a hannunta to sai aka shar'anta hul'i wanda za ta ba wa mijin wani iwazi da za ta fanshi kanta daga gare shi shi kuma ya rabu da ita sannan a cikin hakan akwai maslaha ga shi kansa namijin haithu tatihu lahu bi iwaziha inda tatihu lahu tatihu ma'ana dama ta samu gare shi inda zai samu dama bi iwaziha da wannan abun da za ta musanya masa da za ta bashi madadin rabuwa ko zama da ita ma ya tazawwaju bihi mar'atun ukhra wanda zai iya samun damar auren wata matar daban da shi ya anasu ilaiha wa yuqimani ma'an hududallah wanda zai samu nutsuwa da ita kuma su ci gaba da tsayar da dokokin Allah tare da ita to wannan matsala idan hul'i ya faru tsakanin ma'aurata da lafazin at-talaq zance mafi rinjaye annahu dalaqun saki ne wa amma in waƙa'a bi ghairi lafazi talaq amma idan ya faru ba da lafazin saki ba fa hal yu'tabaru dalaqatun ba'ina aw huwa faskun shin za a dauke shi a matsayin saki amma sakin da babu komai a cikin sa ko kuma za a dauke shi a matsayin bacin aure fasku kenan to malamai sun yi zantuttuka guda biyu akan wannan akwai malaman da suka ce dalaqatun ba'inatun khul'i saki ne kuma sakin wanda a cikinsa ainihin wato akwai babu damar kome kai a cikinsa akwai kuma malaman da suka tafi akan cewa shi hul'i fasku ne ba dalak ba ne ko da ku an yi amfani da lafazin saki a cikinsa to ba saki ba ne wato fasku ne ina fata an gane kamar yadda mun tattauna eh kamar yadda mun tattauna a baya a cikin karatunmu na alwajiz kamar yadda na ambata in za a iya cinawa ya ce idan mace izabtadatil mar'atu nafsaha idan mace ta fanshi kanta wa faraqaha zawjuha mijinta ya rabu da ita ta hanyar kul'i kanat amlaku li nafsiha ita tafi mallakar kanta fiye da shi mijin daga cikin malaman da suka ce kul'i ba saki bane fasku ne to Abdul Azim Al-Badawi shi ma ya tafi akan wannan maganar a cikin littafin sa Al-Wajiz inda yake cewa idan mace ta fanshi kanta a wajen mijinta ta hanyar kul'i kuma shi mijin ya gamsu ya saki ya rabu da ita to yanzu ita tafi mallakar kanta fiye da mijin kaga wannan daga cikin abin da zai nuna ma bambancin al-khul'u da at-talaq domin in a saki ne matukar tana cikin idda shine yafi cancantar mallaka ta fiye da kanta amma a kul'i ita tafi cancantar mallakar kanta fiye da shi wala haqqa lahu ba shi da wani haƙƙi fi muraja'atiha wajen ya dawo da ita su ci gaba da rayuwar aure illa bi ridaha sai idan ta yarda an gane ko wala yu'tabaru hadha al-firaqu talaqan yace kuma wannan rabuwar tasu ba a ɗaukanta a matsayin saki wa in waqa'a bi lafazi talaq koda kuwa rabuwar ko hul'in ya faru da lafazin saki da ta ɗauko wani abu ta bashi a matsayin hul'i shi kuma da ya karba sai ce ya sake ta kaga yayi amfani da lafazin at-talaq to abin da ya riga ya karba hul'i to a hul'in za a hukunta shi ba a at-talaq din ba koda ko yayi amfani da lafazin at-talaq to ba at-talaq bane hul'i ne kuma shi hul'i ba saki bane an gane kowa inna ma huwa faskun lil aqdi wannan kawai fasku ne an bata wannan kullin auren nasu li maslahatil mar'ati saboda ita maslahar matar muqabilu mabtadat bihi a madadin abin da ta fanshi kanta da shi ibn al-qayyim rahimahullah yace wallazi yadullu ala annahu laysa bi talaqin akwai abin da ke nuna cewa hul'i ba saki bane an gane ko annallaha rattaba yake cewa daga cikin dalilan da suke nuna cewa hul'i ba saki bane ne Allah maɗaukakin sarki ya tsara wasu abubuwa da saki ya ƙunsa wanda kul'i bai da su. Na farko, kaga anna zauja a haƙƙo biyar raja a tafihi, saki miji shi ya fi cancantar mayar da matarsa, wanda kul'i kuma mace ita tafi mallakar kanta fiye da mijinta. Kaga wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin alhul da at-talaq. Sannan na biyu أن العدة فيه ثلاثة قرو سكي إدى أتكين سكي سركي أكو متزاتي idan mutum ya rabu da matarsa ta hanyar saki za ta yi tsarki nawa uku wanda kuma a kul'i jinin haila guda ɗaya kawai za ta yi shi kenan wannan ma yana sake tabbatar maka da cewa ainihin wato akwai bambanci tsakanin alhul'u da talak an gane ko sannan abu na uku annahu mahasubun min thalath idan mutum ya saki matarsa saki biyu da suka dawo sai ya kuma yi mata wani sakin yanzu wannan sakin za a kirga shi da biyan farko ya zama nawa ya zama uku an gane ko fala tahillu ba'da istifa'il adadi idan adadin sakin ya cika uku to baya halatta wannan mace ta sake auren wannan mijin illa ba'da zawajin wa isabatin sai bayan an sake wani auren da wani daban kuma shi wani ya sadu da ita wanda hul'i ba shi da wannan domin yanzu idan mutum ya saki matarsa saki na ɗaya ya saki matarsa saki na biyu sai kuma ta yi masa hul'i to yanzu wannan kul'in har yanzu igiyar kwaya biyu tana nan wannan kul'in ba saki bane yanzu misali ya sake ta saki biyu an fahimta sai kuma ta yi masa kul'i sai kuma suka sake dawowa to har yanzu akwai igiya ɗaya da haka yanzu ya tashi ya kuma zai kuma sakinta to shine yanzu ya saki uku wannan kul'in da ya shigo tsakanin saki na biyu da na uku nan kaga ya nuna cewa kul'i ba saki bane kun fahimci wannan to kaga ya tabbata a nassi annahu la raj'ata fil khul khul'i babu babu kome a cikin sa ba biko saboda mace ita take mallakar kanta ba mijin ba sannan ya tabbata cewa idda a cikin khul'i haila ɗaya ne wanda idda a cikin kaga na farko ya tabbata cewa babu kome a cikin khul'i wanda kuma akwai kome a ina a saki na ɗaya kenan na biyu ya tabbata cewa ta hanyar nassi idan mutum ya rabu da matarsa ta hanyar kul'i jinin haiza ɗaya kawai za ta yi wanda idan kuma ya rabu da matarsa ta hanyar saki jini nawa za ta yi uku ya tabbata jawazuhu ba'da dalqataini wa wuqu'i thalithatin ba'da sannan ya halatta bayan mutum ya saki matarsa saki na biyu kul'i ya shigo sannan kuma har yanzu yana da damar ya sake yin saki na uku bayan kul'i din wanda wannan kaga duk yana daga cikin abin da ke bambanta tsakanin kul'i da kuma me da kuma saki kul'in nan ba a san sakan mata su ji kamar ana ta magana kul'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq min gairi ma ba'asin fa haramun alaiha ra'ihatul janna mun karanta cewa duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba gaira ba dalili ba tare da wani sababi ba aljanna ta haramta a gare ta kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin da abu dawud da wato ibnu maja sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin tirmidhi da sahihu ibnu maja al-mukhtali'atu hunnal munafiqat wannan duk mun karanta shi a can cikin alwajiz masu kul'i masu neman su kul'i ga mazajen su sune munafikan mata kaga kenan ashe sai dalili kamar yanda shi namiji sai da dalilai kwarara ake bashi dama ya saki matarsa to ita ma mace sai da dalilai kwarara ake iya bata dama ta yi mijinta mai kul'i mafhum to wannan kamar tsokaci ne da ƙarin bayani don fito da mas'alar wannan kul'in saki ne ko ba saki ba ne ka koma cikin ainihin wato littafin alwajiz na, na dr abdulazim albadawi shafi na 384 zuwa shafi na 385 قال المؤلف رحمه الله ta'ala. yanzu kaga mun tafi akan cewa shin hul'i yanzu za mu tattauna game da abin da malai kawo mana nan hul'i saki ne ko ba saki ba ne shin za a ɗauke shi a matsayin saki ba'in ko kuma fasko ne to shine malai ya ce ƙaula ne li ahalil ilmi akwai maganganu guda biyu na malamai qala al muallif rahimahullah fa dhahaba abu hanifata wa malik ko wa malik wa shafi'i fil jadid ila annahu dalqatun ba'inatun imam abu hanifa imam malik imamu shafi'i a sabuwar fatawarsa wayannan manyan malamai dukkaninsu sun tafi ila annahu akan cewa shi hul'i idan mace ta yi wa mijinta dalkatun saki ne sai dai wani irin saki ba inatun saki ne da babu damar kome a cikinsa wa huwa riwayatun kuma wannan riwaya ce da aka samo ta an ahmad daga imamu ahmad wa qad ruwiyat fihi ahadithun an ruwaito hadisai da dama game da cewa hul'i saki ne kuma da babu kome wa atharun da maganganun sahabbai la yasihu min ha shay'un amma babu wani abu da yake inganta a cikin su hadisan da aka kawo akan wannan mas'ala ba su inganta ba haka athar da aka ruwaito game da cewa saki wato hul'i saki ne ba'ini duk ba su tabbata ba qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa wa ma alimtu ahadan min ahli ilmi yace ban san ba daya daga cikin malamai ma'abota ilimi sahaha da ya inganta ma nukila an sahaba abinda aka ruwaito daga sahabbai min na annahu cewa dalaqun ba'inun wai kul'i saki ne da babu kome mahasubun min thalath kuma za a kirga shi daga cikin jerin saki uku ya ce babu wani da ban san wani ba daga cikin malamai da ya inganta dukkan maganganun da ake ruwaitowa daga sabai cewa cikin sabai akwai wanda suka ce shi hul'i saki ne ba'ini kuma idan mutum ya saki matarsa saki na biyu sai kuma ta yi masa hul'i to wannan hul'in za a lissafa shi shine cikon saki na uku ya ce ban san wani malamai wani cikin malamai da ya inganta wannan asar din ba a koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 32 shafi na 289 wa qala ibn khuzaimah ibn khuzaimah rahimahullah yace la yathbutu an ahadin arra al khul'a talaqan yace babu wata magana da ta tabbata daga wani cikin malamai ko daga cikin sahabbai cewa arra yana ganin an al khul'a khul'i talaqan a matsayin saki wannan magana ta ibn khuzaimah نقله الحافظ حافظ الحافظ ابن حجر يا يا شروط في التلخيص الحبير مجلد نا uku shafi na 231 mun ji kauli na farko kaulin imamu abu hanifa imamu ash-shafi'i ko imam malik kai imamu shafi'i fil jadid da kuma wata ruwaya daga imamu ahmad duk sun tafi akan cewa su suna ganin al-khul'u talqatun ba'inatun kul'i saki ne amma sai dai saki ne da babu dama kome a cikinsa wal qawlu thani sai kuma qawli na biyu qawli na biyu suka ce annal khul'a faskhun wa laysa talaqan sai malamai kashi na biyu da suka ce a'a hul'i duk sanda mace ta nemi mijinta ta hanyar hul'i za ta bashi sadaki ko za ta bashi ƙasa ko sama ko daidai da abin da ya bata dan ya rabu da ita kuma ya yarda da wannan to wannan yarjejeniya da ta gudana tsakanin mata da miji ta hanyar rabuwarsu ta hanyar hul'i to wannan hul'in ba saki bane fasku ne wa huwa qawlu shafi'i fil qadim wannan kuma shine fatawar imamu shafi'i a farko a da kaga yana da fatawoyi guda biyu akwai imamu shafi'i fil qadim imamu shafi'i fil jadid sabuwar fatawar imamu ash-shafi'i shine al-khul'u dalqatun ba'idatun tsohuwar fatawar imamu shafi'i shine al-khul'u faskhun laysa talaqan mafhum war riwayatul mashhura an ahmad ruwayar da ta zama mashahuriya da aka ruwaito daga Imam Ahmad wa bihi qala Ishaq kuma shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya wa Dawud da kuma Dawud adh-Zahiri wa Abu Thawr da Abu Thawr wa huwa madhhabu Ibn Abbas kuma wannan ita ce mazhabar Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كما يتتشف فتورد a shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa ibn alƙayyim suka tafi a kanta kamar yadda ka koma cikin almuguni na ibn kudama mujalladi na bakwai shafi na hamsin da shida za ga wannan ra'ayin nasu wal insaf mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da casa'in da biyu da raudatu ɗalibin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da biyar da almuhalla fil athar mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da takwas da ma'alimus sunan mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da uku da majmu'ul fatawa mujalladi na talatin da biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da tara da zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mujalladi na biyar shafi na ɗari da casa'in da bakwai duk za ka ga ra'ayin waɗannan malaman su sun tafi akan cewa ainihin wato alkhul'u faskhun laysa talaqan shi khul'i fasku ne ba ainihin wato saki ba in aka ce fasku ma'ana auren ne ya ɓaci ɓata auren aka yi an gane ko wastadallu bi qawli ibn abbas wayannan manyan malamai duk sun yi hujja ne da maganar ibn abbas inda masu ila an rajulin lokacin da aka tambayi abdullahi dan abbas game da mutumin da ɗallaka ya saki matarsa ta ɗalika ta yi saki biyu ya yi mata na farko ta dawo ya sake mata saki na biyu sun tala'at minhu sannan sai matar ta yi masa kul'i ya sake ta saki na biyu sai kuma ita da kanta kuma ta nemi su rabu da ita da shi ta hanyar kul'i a ya tazawwajuha tambayar da aka yi wa Abdullahi dan Abbas yanzu da ta yi masa kul'in can ga igiya biyu ya sake ta nan kuma ga kul'i ta yi masa to daga baya yanzu zai iya sake aurenta fa ajaba abdullahi dan abbas sai ya ba da amsa ya ce annahu ya tazawwajuha ya ce ba abin da zai hana ya aure ta duk da ya mata saki biyu a baya yanzu kuma ga kul'i ya shigo to yana da damar kuma ya sake aurenta domin har yanzu yana da sauran igiya guda daya qala abdullahi dan abbas ya ce zakarallahu azza wa jalla talaqa hujjar abdullahi dan abbas shine Allah madaukakin sarki ya ambaci at-talaq saki fi awwalil ayati a farkon aya wa akhiriha da ƙarshen aya wal khul'i baina zalika da kuma khul'i tsakanin farkon ayar da karshen ta a tsakiyar ayar kenan tsakanin farkon ayar da karshen ayar sai Allah ya ambaci khul'i inda khul'i saki ne to tunda an faɗi farkon ayar saki karshen ayar saki sai a tafi duk shi ma khul'in duk sai ya shiga wannan layin amma sai aka kawo saki magana saki a farkon aya cikin ayar kuma sai aka shigo da aka shigo da magana kul'i karshen aya kuma sai aka yi magana saki an gane ko wal khul'i baina zalika falaysa al khul'a bi talaqin dan haka wannan sai Abdullahi dan Abbas ya ce wannan yana nuna ashe khul'i ba saki bane yanki ha dan haka wannan mijin nata zai iya auranta wannan mijin zai iya auranta yushiru ila al ayatayn Abdullahi dan Abbas yana yin ishara ne zuwa ga ayoyin nan guda biyu. At-talaqu marratan, saki dai sau biyu ake yin sa, ɗaya bayan ɗaya. at-talaqu saki marrataini sau biyu ne daya bayan daya in an yi daya kuma aka sulhunta aka dawo kuma sabani ya kuma shigowa a sake yin na biyu fa imsakun tofan aka yi na biyun nan to ana san ana jan hankalin ma'aurata an yi saki na daya an yi saki na biyu to yanzu tunda an dawo saki na biyu yanzu saura igiya daya sai Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin ko dai rike wannan matar ta hanyar da take sananniya a shari'a ma'ana da kyautatawa aw tasrihun ko kuma ya sake ta bi ihsanin da kyautatawa wala yahillu lakum baya halatta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka basu illa an kafa sai dai idan su ma'auratan sun ji tsoron Allah yuqima hududallah ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a wannan auren nasu fa in khiftum idan kun ji tsoro Allah yuqima hududallah cewa ma'auratan nan ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a auren nan fala junaha alaihima babu laifi gare su fi mabtadad bihi cikin abinda matar ta fanshi kanta da shi tilka hududullah waɗancan su iyakoki ne na Allah dokokin Allah ne fala ta'tadu haka da ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah fa ula'ika humuz zalimun waɗannan sune azzalimai fa in tallaqaha sai aka kuma dawo maka da maganar saki idan ya sake ta fala tahillu lahu a yaushe kenan can an ce at-talaqu marratan saki nawa ne sau biyu ko to sai kuma aka dawo ana cikin tafiya sai aka ce sun yi saki na biyun sai kuma da ake ta jin tsoron ba za su iya tsaye da dokokin Allah ba to babu laifi ga ita matar cikin abin da ta fanshi kanta da shi a wajen mijin shikenan an samu mai khul'i ko to bayan an gama magana khul'in sai aka kuma kawo fa in ha. idan kaga kenan bayan an yi khul'in sun sake dawowa fa in ha idan ya sake ta an samu saki biyu a baya an samu hul'i sannan kuma in ya sake ta sake na nawa kenan na uku mafhum idan ya sake ta fala ta hillu lahu to ba za ta halatta ba gare shi min ba'adu wato daga baya hatta tanki hazaujan gairahu har sai ta auri wani mijin ba shi ba fa in ha idan shi mijin da ta sake aure din ya sake ta fala junaha alaihima to babu laifi gare su an ya taraja'a su sake dawowa su ci gaba da auren in zanna idan sun yi tsammani ko zaton an yi kima hududallahi za su tsayar da dokokin Allah wa tilka hududullahi waɗannan dokoki ne na Allah yubayyinuha da Allah yake bayanun su liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke masu sani falawi'tu bira al-khul'u talaqan lasarar dalaku arba'an yanzu inda an yi la'akari da cewa hul'i saki ne to yanzu da saki ya zama hudu ba uku ba kenan a wannan ayoyin guda biyu da zaka fahimci saki hudu akai kenan at-talaqu marratan saki nawa kenan biyu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan bayan an yi biyin kenan ko fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sai aka ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah sai aka ce fala junaha alaihi ma fi mabtadat bihi bayan sakin can guda biyu yanzu kuma ga wata rabuwa da suka yi amma ita ba ta saki ba ta hanyar saki ba ta hanyar me khul'i to bayan kuma an yi khul'in sai kuma suka ji sun za su kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce fa in tallaqaha bayan sun dawo kuma sai ya kuma sakinta ga saki biyu ga kul'i ga kuma saki wani sakin shi kuma saki nawa kenan akai idan kul'i saki ne to yanzu saki hudu kenan wannan turjumanul qur'an ne yake mana wannan fashin bakin abdullahi dan abbas ne yake wannan bayanin an fahimci wannan da aka kul'i saki ne ko ba saki bane ba saki bane kun fahimci wannan matsalar domin ka ce saki ne to wannan ayar in ka zo za ka samu kanka a matsayin an samu saki ba ya wuce sau uku ma an yi shi sau hudu wal ijma'u khilafa zalik ijma'in malamai kuma sabanin haka ne a ce saki hudu wa tajju kadhalik sun kuma kafa hujja bima thabata su dai wannan mazhabin na biyu sun kuma kafa hujja bima thabata da abin da ya tabbata عن الربيع بنت معوذ daga sahabiyan nan mai suna ar-rubayyi binti mu'awwid anna hakhtala'at min zawjiha ita ma ta yi wa mijinta kul'i qalat tace thumma ji'tu ila Uthman bayan sun yi kul'i da mijinta ta yi wa mijinta kul'i sai tace sai na zo wajen sayyidina Uthman fasa altuhu sai na tambaye shi ma za alayya min al-idda yanzu me ke kaina na idda yanzu na yi wa mijina kul'i na bashi kuɗi ya karɓa min rabo zan yi idda ne ko ba zan yi idda ba faƙala la iddata alaiki sayyidina Uthman ya ce ya baki da wata idda ba wata idda da zaki illa an takuni hadithata ahadin bihi sai dai in kin kasance baki daɗe ba da rabuwa da shi ma'ana rabuwa irin ta rayuwar aure ma'ana ba ku daɗe ba da saduwar aure sai kuma kuka rabin ta hanyar kuli an gane ko amma misalin ya zamanto dama ta yi tsarki ta yi jinin al'adata ta yi tsarki bai kusance ta ba an fahimta to sai kuma ta yi masa kul'i sai suka rabu ta hanyar kul'i ko jini ɗayan ma ba za ce ba ya yi mata kul'i da safe da a zaharin aka sami mai sosai a sake ɗaura mata aure sai tafi gidan wani kun fahimci wannan matsalar abinda sai na usman ya bata fatawa kenan yake cewa ai baki da wata idda da zaki in kika ga magana iddar mai kul'i ta shigo to sai dai inda ta zamanto ba su daɗe ba kila ta yi tsarki kuma ya kusance ta sannan sai aka yi kul'i to yanzu kaga ta zama hadithatu ahadin bihi bata daɗe ba da yin rayuwar aure da shi mafhum yake cewa illa an takuni hadithata ahadin bihi sai dai in ta kasance bata dade ba da yin rayuwa ko sunnar aure da shi fatam kuthi hatta tahidi haidatan to in kin yi wannan to shine zaki zauna har sai kin yi jini daya mafhum qala sai sai sayyidina Uthman yace mata wa ana muttabi'un fi zalika qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni akan wannan hukuncin ina bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam fi Maryam al-Mughaliyata game da mas'alan Maryam al-Mughaliya kanat tahta Thabit bin Qais matar Thabit bin Qais bin Shammas faqtala'at minhu tayi masa kul'i ce wannan ita ce hujjata da kaga sayyidina Uthman shi ma ya tafi akan cewa kul'i ba saki bane wannan ainihin wato hadithin da muka karanta a can baya lamba ta biyu isnaduhu sahihun akhrajahu Abdurrazzaq fil Musannaf mujalladi na shida shafi na 487 da Sa'id bin Mansur a cikin As-Sunan a shafi na ainihin wato 1455 ko hadithi na 1455 da Imam al-Baihaqi shi ma mujalladin sa na bakwai shafi na 316 mas'alar da muka karanta cewa wal khul'u baina zalika falaysa al khul'u bi talaqin yankihuha wato fatawar Abdullahi dan Abbas ta can farko kenan sannan wannan magana ta Sayyidina Uthman ita kuma sahihun bi turuqihi shi ma hadisin ya tabbata an tattara hanyoyinsa ainihin akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya fitar da shi mujalladi na shida shafi na 186 haka ibnu maja a hadisi na 2058 wa lahu turuqun hadisin yana da hanyoyi da dama wa shawahid kuma yana da shawahid wa fil qissati nafsaha a dai cikin wannan kissa ta maganar Thabit bin Qais bin Shammas ruwiya an ibn Abbas an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an anna imra'ata Thabit bin Qais mata Thabit bin Qais bin Shammas ikhtala'at minhu tayi masa khul'i faj'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iddataha haydatan wahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace iddata shine jinin haida guda ɗaya kawai za ta yi shikenan amma wannan ruwaya ce mai rauni akharajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan ruwaya hadisi mai lamba ta 2229 amma a cikin isnadin wannan ruwayar akwai amru bin muslim shi kuma da'ifi ne sannan waqtu lifa aidan malamai sun yi sabani har yau a cikin wannan hadisi fi waslihi wa irsalihi game da cewa hadisin mausuli ne ko mursal ne da haka hadisi ne wanda yake da'ifi wannan ziyada din cewa annamra ta thabit bin qais اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة واحدة وانا حديث زيادة wadda take ضعيفة farrajihu zance mafi rinjaye game da cewa hul'i saki ne ko kuma ba saki bane fasko ne huwal qawlu thani shine qaulin malamai na biyu bi annal hul'a cewa shi hul'i faskun bata aure ne walaisa talakan ba saki bane fa idza ikhtala'atil mar'atu min zawjiha a ƙarƙashin haka idan mace ta yi wa mijinta hul'i wa hiya fi duhurin tana cikin tsarkin da lam ya massa hafihi bai kusance ta ba a cikin wannan tsarkin jaza lahan nikahu fi yawmiha a wannan ranar da ta yi masa hul'i ya halatta ta sake yin wani auren wa illa idan kuma ya riga ya sadu da ita a tsarkin da ta yi sannan kuma sai ta yi masa hul'i i'taddat to anan ne za ta yi idda bi haidatin da jinin haida guda ɗaya wala ya harumu alaihi nikahu ha ba'da al-khul'i amma fa baya haramta gare shi ya kuma auranta bayan kul'in da ta yi masa idza tasalaha idan suka samu maslaha in suka daidaita tsakanin su an gane in suka daidaita tsakanin su sai kuma bata sadaki sai kuma saban daurin aure sawa'un naka had gairahu aula ta auri waninsa ne ko bata auri waninsa ba lakin idza waqa'a sai dai idan fa kul'i ya afku bi lafazi talaq da lafazin saki fa huwa talqatun wahida saki ɗaya ne wallahu a'lam amma dai kaga muka koma kaulin Abdul Azim Al-Badawi maganar koda an yi amfani da lafazin saki a kul'i to ba saki bane fasku ne kul'i ne mafhum wallahu ta'ala a'lam arkanu talaq mas'alar kul'i ta fito an warware ta to alhamdulillah arkanu talaq sai kuma rukunan saki qala al-musannif wa arkanu talaqi arba'atun abul hasan ash-shadhili rahimahullah yace rukunan saki hudu ne tubalan saki hudu ne al-awwal tubali na farko muqi'u talaq shi mai yin sakin shi miji kenan shi mai yin sakin shine tubali na farko to shi mai yin sakin wa sharɗuhu sharaɗinsa an ya kuna musliman mukallafan ya zama musulmi ne kuma ya zama mukallafi ne baligi ne shi mai hankali fala yan aqidu talaqul kafiri sakin kafiri baya kulluwa wala sabiyi ko karamin yaro wala man zala aqaluhu ko wanda hankalinsa ya gushe bijinunin da hauka au igma'in ko suma au nahawi zalika ko makamancin haka wasakaranu bi khamrin wanda ya bugu ta hanyar shan giya au nabidhin ko wani tsimi almashhuru zance mafi shahara nufuzu dalaqihi zartuwar sakinsa mutum ne ya sha giya yayi maye ko ya sha wani tsimi ko ya sha wasu kayan maye sai ya bugu sai ya saki matarsa zance mafi shahara inji abul hasan ashadili sakinsa yayi ba zai dawo daga cikin hayyacinsa ya dawo ya ce ai lokacin da ya sake ta dazo yana cikin yana kan network na ba ta gane yawa ba zai ce ai dazun nan yana kan network da haka shi bai ma san ya furta kalmar saki ba mala ya ce almashhuru nufuzu talaki zance mafi shahara sakin sa yayi qalahu fil jawahir mala ya faɗi wannan magana a cikin jawahir wa zahiruhu zahirin wannan magana ta malam mayyaza amla da ya sha giyar ko wannan tsumin ko ko ainihin wato wani kayan maye da ya sha ya iya tantancewa amla ko baya iya tantancewa akwai wanda ya dan sha amma bai bugu ba yana iya bambance abubuwa ko kuma wanda ya yi mankas baya gane komai to yana cikin wannan marhala ta farko ko yana marhala ta biyu saki ya riga ya yi wahtaraza bi qawlihi bi khamrin aw nabidin malan ya kiyaye da maganan nan tasa da ya faɗa bi khamrin yace da giya in buguwar da yayi da giya ne aw nabidin ko kuma tsimi amma law shariba banda wanda ya sha labanan misali ya sha nono ko fura au akala lahman da'aman halalan au akala da'aman halalan ko ya ci wani abinci halal wato abinci na halal a shari'a au dawa'an ko ya sha wani magani fasa kira minhu kawai tsotsai yasa sai kuma ya bugu normal ana shan fura shi kuma da ya sha sai ta bugar da shi ko ya sha wani magani kawai sai ya sa shi jiri daga jirin nan kawai shikenan sai ya je ya fita daga hayyacinsa to fa innahu wannan in ɗallaka fi tilkal hala in ya saki matarsa irin wannan halin la yalzamuhu talaqun sakin bai yi ba ijma'an wannan shine ijma'in malamai ya sha wani magani na mura kawai ba irin wanda suke sha na buguwar ba kawai mura ta kama shi wanda doka ta likitanci ta halatta in mutum yana da ya yi mura ko ya rashin lafiya iri kaza ya sha magani iri kaza ko ma likita ne ya rubuta masa da ya zo ya sha sai kuma ya dan bugu da ya bugu kawai bai san abin da yake ba kawai sai ya ce ya saki matarsa a wannan yanayin to wannan suka ce sakin sa bai yi ba ذكر المصنف رحمه الله أربعة شروط أبو الحسن الشاذلي Allah ya masa rahama ya ambaci sharuɗa guda hudu ta ta'allaku bil mutallik duk suna da alaka da shi mai yin saki wahiya sharuɗan su ne an yakuna musliman lalle duk wanda zai saki matarsa ya zama musulmi ne fala ya kau talaqul kafiri suka ce sakin kafiri bai yi ba sakin kafiri baya afkuwa wa hadha mazhabu malik wannan mazhabi ne na imam malik wa shaikhihi rabi'a da kuma malaminsa rabi'atul ra'ayi wa qala bihi daudu zahiri kuma wannan shine ra'ayin malam daudu zahiri wa huwa qaulul hasani kuma wannan shine qaulin hasanul basri wa qatada da kuma qatada ibnu da'ama as-sadusi ina fata an gane babu abin abin nan amin amin an fahimta ko yawwa mazhabin imam malik mazhabin malamin sarabi'a mazhabin malam dawudu zahiri mazhabin malam hasan al-basri mazhabin qatada ibnu da'ama as-sadusi shine sakin kafiri bai afku ba wa alaihi akan wannan bayanin nasu fa in tallaqar rajulu zawjatahu idan mutum ya saki matarsa ta dilikatai saki biyu wa huwa kafiru lokacin yana kafiri bai musulunta ba lokacin suna tare suna rayuwar kafirci ashe a kafircin sun yi fada yayi mata saki na farko yayi mata saki na biyu sai kuma ya musulunta thumma aslama sai ya musulunta fala tuhusabu alaihi tadliqataini ba za a yi masa lissafin wannan sakin guda biyu da yayi a cikin kafirci ba yanzu yana musulunta wayancan sakin sun yi me sun zube yanzu matarsa ta dawo fresh mafhum qalu wayannan manya malamai suka ce li'anna al-asla fi jami'i af'alil kafiri sabida asali a cikin duk wani aiki da kafiri zai yi adamul itibari bihi shine ba a la'akari da shi ba a yin hujja ba a yin hukunci da shi wa annal islama sannan muna sane da wata ka'ida shi musulunci ya hadimu ma qablahu yana rugurguje dukkan abin da ya gabace shi idan mutum ya musulunta yau duk kafirci da irin laifin da ya aikata lokacin yana kafiri yanzu ya rushe yanzu wannan aikin duk an ruguza shi babu shi yanzu ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi wa annahu yughfar wannan hadisin muslim ne hadisi na ainihin wato 121 wa annahu yughfaru lil kafiri kullu ma sabaka kuma ana gafarta wa kafiri dukkan abin da ya gabata lokacin yana kafirci min af'alihi na ayyukansa liqaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala qul lil ladina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah ta'ala ce qul kace lil ladina kafaru kace wa kafirai iyantahu idan suka hanu suka daina kafircin yughfaru lahum ma qad salaf an gafarta musu duk abin da ya gabata da giyar da suka sha da zinar da suka yi da cin naman kare da na alade da kaza da kaza duk da suka yi lokacin suna kafiri kafirci Allah ta'ala ce an gafarta musu wa in ya'udu amma in suka sake suka ci gaba suka dawo faqad madat sunnatul awwalin to hakika sunnar na farko ta riga ta gabata an gane wannan to a karkashin wannan su imam malik su imam rabi'a su imam ainihin wato dawudu zahiri su imam hassanul basari da katada suka ce idan kafiri ya yi saki sakin sabe ba sharaɗin mai saki ya zama musulmi ne wa ammal jumhur wannan mun ji ra'ayin wayancan malaman to amma jumhur mafi yawan malamai fa zahabu su kam sun tafi ila anna dalaqal kafir ya qaw suka ce sakin kafiri yana iya afkuwa ma'ana in kafiri ya saki ya saki matarsa koda a lokacin yana kafiri saki yayi misali yana kafiri ya sake ta saki biyu yanzu sai ya musulunta to saki biyun nan suna nan da haka in bayan ya musulunta ya kuma yi mata wani sakin to za a hada da wayancan guda biyun da yayi tun yana kafiri ta saku saki uku kenan wannan shine ra'ayin jumhur li'annahu mukhatabun bi furu'i shari'a domin har kafiri in ana maganar furu'u hukunce hukuncen shari'a har da shi ake magana dan kasantosa kafiri baya nuna cewa hukunce hukunce hukuncen shari'a ba sa kansa da haka duk lokacin da ake maganar hukunce hukuncen shari'a to shi ma kafiri ya shiga ciki wannabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam qad athbata nikahal mushriki ai ya tabbatar da auren mushriki duk wanda yazo ya musulunta ana rusa annabi an samu cewa annabi ya rusa aurensa duk wanda yana kafirci da iyalansa da matarsa sai ya musulunta in ya shigo musulunci ana rushe wancan auren suka ce annabi ya tabbatar da auren wanda ya shigo da yana mushriki yanzu ya shigo cikin musulunci annabi ya tabbatar da aurensa wa aqarra ahlahu alaihi kuma ya tabbatar masa da iyalansa fil islami bayan ya shigo musulunci fa kadhalika talaqu suka ce dan haka haka ma saki li'annahu yathbutu bi thubutin nikah domin shi ma yana tabbata da tabbatar auren wa yasqutu bi suqutihi yana saraya da sarayar auren in an ce saki bai ba to auren ma bai ba yanzu da ya musulunta sai a kuma cewa to kai wancan auren da kuka yi lokacin kana arnanci ne yanzu sai ka dawo a sake muku sabon daurin aure kai da matarka idan kuma an ce a auren sa yayi to sakin sa ma yayi in kuwa sakin wato auren sa bai ba to sakin sa ma bai ba wannan shine ra'ayin suwa jumhur ka koma cikin littafin imamu shafi al'um mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara da kuma almudawwana mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai da kuma fatuhul bari mujalladi na tara shafi na ɗari uku da casa'in da kuma almuhalla mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ɗaya jumhur suka ce sakin kafiri ya yi in ya shigo da igiyoyinsa guda biyu da ya saki matarsa tun yana kafirci yanzu ya zo za a jaddada masa to yanzu ya saki matarsa saki biyu a kafirci to saura ɗaya da aka yi kula na'am to ai ya gaya ma kaulin jumhur jumhurin malamai wannan shine ra'ayinsu wancan kuma su imam malik kaji su ma maganarsa tana da tana da fuska sosai an gane amma ra'ayin jumhur wannan shine su jumhur suna ganin ainihin wato wannan kaga su ainihin wato a su imam malik mun ji irin hujjar da suka yi cewa al'islamu ya hadumu ma ƙablahu wancan hadithin da haka ya rushe shirka ya rushe zina ya rushe ainihin wato cin naman alade da kafirci amma sakin ne kawai ba zai iya rushe ba suka da haka har sakin ma an riga an wanke shi babu shi su kuma wannan suka ce a yanzu da ya shigo cikin musulunci aurensa da na kafirci yana nan suka ce yana nan to in yayi saki ma a kafirci sakin yana nan maganganun nan suna da abin nan ko? hujja ce to za mu iya shiga za mu iya shiga ko mu tsaya a takalif saura mun ci biyu? to sai mu tashi a takalif din insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ku me ra'ayinku jumhur ko kuma ra'ayin su Imam Malik ya fi sauki na su imam maliko